jama'a assalamu alaikum Allah da da wannan rana da ake gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a nan masallacin Eji Dalibi da cikin kasuwar Gombe wanda Sheikh Abdullahi Sheikh Modibo ke tafsiri sai dai Bashiru Haruna Eji Dalibi ke jabbaki a kan Allah sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير to ubangiji tabaraka wata'ala yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan fa yahudawa da nasara ba za su taɓa fa yadda da shi ba ko su bar abin da suke su dawo kan addininsa suna cewa a ba su kaza a gaya musu kaza ko a musu a nuna musu wata aya to ba abin da ba sani ba saboda a cikin littattafansu ba abin da ba a faɗa ba na sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kawai abin da suke nema kawai hasada ce da jayayya amma ko me zai musu bara fa su yadda ba shine anan Allah yake gaya masa cewa walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum ma'ana lan kaga sai aka kawo shi da lan ita lan takan kore abu ne cewa har abada abun ba zai yiwu ba ba kamar lamba ne lam tana ba da cewa abu kaza da ya wuce ita kuma lan in ta zo tana nuna gaba ne mana har abada ba za su taɓa yarda ba walantar da an kal yahudu walan nasara har abada yahudawa da nasara ba za su yarda da kai ba hatta tattabi a millatahu har in dai sai in ka yarda za ka bi addinin su mana milla anan addini kenan sai dai shi wai ya dawo ya bi addinin su amma su ba za su taɓa bin sa ba to ya za a yi ga addinin Allah na gaskiya kuma a bar shi a bi wani addini ai ba zai yi ba kul ka gaya musu inna hudallahi wal huda hakika shiriyar Allah shine musulunci ita ce shiriya ma'ana addinin da Allah ya ce ayi shine za a yi kafin ka zo da addinan su suna kan gaskiya ne lokacin da Allah ya ku annabi Musa duk wanda bai bi shi ba a wannan lokacin wanda aka aike shi zuwa gare su to sun yi laifi haka lokacin da aka aiko annabi Isa shi ma waɗanda aka aiko shi zuwa gare su in ba su bi shi ba sun yi laifi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yazo shi kuma an aiko shi zuwa ga duniya ne duka saboda haka duk duniya duk wanda bai bi shi ba yayi laifi kamar yadda Maulan Mushayr Dari kullum yake faɗa cewa addinai kamar canjin kuɗi ne in aka canja kuɗi ba za ka san bai da amfani sai ka je banki ko ko kwana abin da ya faru mutane da yawa sai ka ga ka je da tsohon kuɗi a ce ba za ka karɓa ba to wai haka addini yake addinan da Allah ya aiko daga farko gaskiya ne amma in ya canja ya ce ga wanda za a yi dole kuma a bi canjin in mutum ya ƙi ba zai gane ya yi kuskure sai ya je banki to haka wannan addinin ma in mutum ya ƙi in ya zo mutuwa zai gane cewa lallai in bai musulunci ba to ba ya riƙi da addini saboda haka abun a wajen Allah ne shi zai ce ga abun da za a yi kuma haka za a yi in an ƙi to an saba masa kuma za a ga sabawan wala in tabata hawa'ahum wallahi idan da za a kaddara za ka bi ma'ana son zuciyar nasu a kaddarawa ba da lazi ja aka min ilmi ba abin da ya zo maka na daga ilmi to malaka min Allah min waliyin wala nasirin wani mai kiyayewa ko mai taimako ba ka da shi in ba Allah ba irin wannan ana kiransa ta'aridi wajen malaman balaga ma'ana ta'aridi ne za a fito abun ayi magana kamar da manzo Allah amma ba shi ake ne wai ku da kuke ji da ku ake Allah ya san manzansa kan ba zai taba barin abin da ya faɗa ba to wanda suke sauraro da su ake shine ta'aridi ba a ɗora shi akan manzo Allah ana nufin wanda suke sauraro
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به من يكفر به فأولئك هم الخاسرون to sai aka ce akwai kuma mutane wanda suke na kirki a cikin alul kitabi din dai ana samun su sai aka faɗe su a nan cewa allazina atinahumul kitaba sai ni waɗanda muka ba su littafi din nan wanda kuma ya talunahu haqqa tilawati suke karanta shi gaskiyar karantawa mana suke fahimta suke karanta littafin kuma suke fahimta abin da aka faɗa kuma suke aiki da shi akwai irinsu a cikin wannan jama'a to ulaika su waɗannan yu'minuna bihi su sun yi imani da shi sun yi imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi shine wasu mutane kamar mutum 40 da aka ce wanda Jafaru na Abi Talib ya kawo su wajen manzo Allah sallallahu alaihi 32 daga mutanen Habasha mutum takwas kuma daga Sham su wajen 40 duk alu kitabi ne suka zo suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ake sifantawa anan a wani kauli wani kauli kuma aka ce a wannan al'umma wanda suka rike qur'anin nan suke karanta shi yadda ya kamata abu musa al'ashari ya ce inda ka rike qur'ani kana yawan karanta shi to qur'ani zai kai ka kawai sai dai ka ganka a cikin aljanna tsakiya aljanna matukar kana karanta shi kana aiki da shi zai sauwaƙe maka shiga aljanna to ala ayi hali idan ana nufin injila din ne su waɗannan nasara to zai iya ɗauka in ana nufin qur'ani din ne ma wanda suka rika ƙur'ani suke karanta shi suke aiki da shi to zai musu hanya zuwa ga aljanna ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi waɗanda suka kafirce masa ulaika humul kasirun waɗannan su ne wanda suka yi asara kamar ma ba taɓa samun wanda suka yi asara ba sai su sai sa sai aka kawo damirul fasl aka ce hum ulaika hum al kasirun kamar ma in kana neman wanda suka yi asara to waɗannan su ne wanda suka yi asara lakiya na'am يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بنجي أنا إلى بنو إسرائيل يا أندي النبي يعقوب kamar yadda muka faɗa shi isra'ilu asali sunan annabi yaqub ne daga cikin 'ya'yansa da zuriyarsa su ne wanda ake kira yanzu ya bani isra'ila ya ku 'ya'yan isra'il mana annabi yaqub uzkuru ku tuna ni'imati allati an'amtu alaikum ni'imata wanda na muku wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fifita ku akan dukkan mutane na ainihin lokacin ma'ana ba na duniya duka ba na zamanin su an fifita su an musu abubuwa da yawa kuma yawanci ma annabawa wanda Allah ya aiko mafi yawansu daga cikin banu Isra'il ne in ka cire kaɗan daga cikinsu irin su annabi hudu annabi salihu su annabi shu'aibu su annabi nuhu su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su annabi isma'il in ka cire waɗannan to sauran duka banu Isra'il ne saboda haka duk ni'imomin da aka wayar a cikinsu ne wasu ma daga ciki hasada da suke manzo Allah saboda wai shi baya cikin su shi a cikin larabawa yake annabta ta bar cikin su ta dawo cikin larabawa shi yasa suke masa hasada to Allah ya ce su tuna ni'imar da ya musu ya fifita su a bayan ƙasa saboda haka su yi imani da annabinsa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda duk imanin da kai da wani annabi in Allah ya aiko maka wani sai ka ce a baka yadda da wannan ba to ka bata wancan ma saboda su annabawan duk lamarin su guda ɗaya ne Allah guda ɗaya ne ya aiko su wa anna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ko wa ana rabbukum fattaqun al'umma ɗaya ce tun daga farko har ƙarshe kuma Allah ɗaya ake bautawa saboda haka idan kai imani da wani ka imani da wani daga cikin manzanni to sai ka zama baka da imani kenan shi yasa duk yanzu waɗanda ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko suna ganin sun imani da annabawa suka gabata abun ba zai amfane su ba shi yasa a cikin musulunci za ga an ce ana kiran mutane da su imani da dukkan manzanni gaba ɗayansu tun daga farko manzo na farko shine annabi nuhu har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dole a yi imani da su in ka yi imani da su duka to nan ne ka zama mumi to amma su ahlul kitabi musamman nan yanzu waɗannan wanda ake tare da su sai su ce wai mu muna cewa muna iya auren su su ahlul kitabi amma su me yasa ba ma ba su aure aka ce musu ai dalilin da yasa mu muna auren su saboda wanda aka aura daga cikin su in ta zo ba za ta ji ana zagin annabinta ba musulmin da zai zagi wani daga cikin annabawa in dai kai musulmi ne ba za ka yi zagin kowane annabi ba to amma sufa idan da za a ba su auren ai yadda aka ba su za ta je ta ringa ji ana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ai shi yasa ba zai yi wake su ma in sun yarda da annabi Muhammad ai shikenan abu ne mai sauki to amma sun ce wai suna kamar mu muna nuna musu wani abu ne wariya ne ya za a ce su za a aure su amma su ba za a ba su ba to wannan shine hujja kawai idan da ba za su zaga ba da za a ba su in sun yi wannan alkawari to shi yasa shi imani abu ne guda daya dole a imani da annabawa duka da manzanni gaba daya in ka ware daya to Allah sai ya ce baya son imanin naka na'am
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون wattaku mana ku ji tsoron yawan wani yini da yake tafe wanda la tazzi nafsun an nafsin shay'an a wannan ranar nafsin wata rai la tazzi ba ta wadatarwa mana la tugni shay'an an nafsin ba za ta iya wadatar da wata rai ga wani abu ba kuma wala yuqbalu minha azlun ba za a karbi fansa ba a wannan rana kuma wala tanfuwa shifatun ceto ba zai amfani wannan ran ba wala hum yunsarun kuma su ba su zama wanda za a taimake su ba to wannan ayan tana nufin idan mutum ya mutu ba a cikin addini ba idan ya je lahira ceto ba zai amfani shi su ne waɗanda ake cewa kama da namin shafi'in ba su da masu ceto amma idan kana da imani ceto zai amfani ka a lahira irin waɗannan ayoyin idan ka karanta su to sai ka karanta sauran 'yan uwansu kuma saboda shi ƙur'ani baya warware juna duk inda ka an faɗi abu to abun haka yake amma dai akwai ahwal akwai abun da abun yake nufi amma ba wai yana ro da juna bane in ka karanta wannan sai ka kaman an ce ranar alkiyama wani ba zai amfani wani ba in ka karanta zahirin haka zaka ga kaman ya nuna maka amma in ka shiga kana karatu a Qur'ani sai ka ga wata aya kuma ta ce maka wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatihim wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin wannan aya mai take faɗa ita kuma tana cewa idan mutane suka zo suka yi imani sai wasu daga cikin zuriyarsu suka biyo su akan wannan imani din sai Allah ya ce alhaqna bihim zurriyati za mu riskar da zuriyar tasu zuwa gare su kaga wannan ceto ne mana suna da wani matsayin da waɗancan ba su da shi to waɗanda ba su da wani matsayin za su amfana da waɗancan kaga ceto ne kenan ceto ne kenan sannan ƙur'ani ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahda mutane ba za su mallaki ceto ba sai dai waɗanda suka riƙe alƙawari daga Allah idan kana da alƙawari daga Allah ceto zai amfane ka shine in ya zama kai musulmi ne yanzu wannan ayin da muka gama muka karanta yanzu tana nufin waɗanda ba su da imani sun rayu akan kafirci su da dukkan zuriyarsu to in an je lahira ba wanda zai amfani juna a cikinsu ko kuma in wani a cikin zuriyarsu ya zama mumini to amma yan uwan nasa su ba musulmai ba ne to kaga ba zai jawo su ba saboda ba su da imani amma idan da suna da imani aikinsu ne ya gaza to wani zai zo ya taimake mana in kai musulmi ne aikin ka ya gaza wani zai amfane ka to shi yasa dole sai a ringa karanta sauran ayoyin amma in ka karanta irin wannan ko ka karanta yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah ranan da wata rai ba za ta mallaka wata rai wani abu ba to irin wannan ne sai su karanta su ce to me yasa wai za a ce wasu na cewa waliyai za su amfani su a lahira me yasa suke faɗin haka abin da yasa saboda ayin da muka faɗa na cewa in akwai imani Allah ya ce zai ɗauki zuriya ya kai ta wajen zuriya misali kamar yanzu mu da muke riƙe da shehu tijjani da la'anu a lahira Allah zai kai mu wajen shehu tijjani mu zuriyansa ne kaga ba mu yi aiki irin nasa ba amma za mu amfana da shi me yasa saboda mun yi imani shi musulmai ne mu ma musulmai ne ya yi imani mun yi imani duka muna tafiya akan tafiya guda ɗaya to amma ayyukansa ne ya fi namu saboda haka za mu amfana da shi amma irin wannan kuma da ake cewa ba amfani din shine wanda ba imani kawai kafirai a junansu ba wanda zai amfani wani shi yasa wata aya take cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa me illa al-muttaqi ranar lahira ba wanda daman suka yi soyayya a tsakaninsu amma akan iyayya mana iyayya na Allah kenan suka zama kafirai ne to a ranar sai abin ya koma gaba sai kananan su daga ciki su dinga cewa ai manyan su suka halakar da su ko ba dan su ba da yanzu su ma sun yi imani to irin wannan sai shi yasa Allah ya ce illal muttaqin kaga an yi istisna'i sai dai masu tsoron Allah ma'ana masu tsoron Allah in sun zauna a duniya sun yi wani badadantaka zai amfane su kamar wanda na faɗa yanzu mun yi amfani da juna da ainihin yan uwa waliyai manya muna tare da su mun so su to za su amfane mu a lahira amma in ba irin wannan ba ba za a samu saboda haka kar mutum ya yanke abin duka shi burani da abin da ya faɗa yana da ma'ana akwai ahwal akwai ahwal misali zaka ji wani bu an ce yuraful mujrimuna bisimahum fayuqazu bin nawasi wal aqdam ko da an zo kawai ranar lahira ana gane mujrimai ana gane su kafirai saboda kawai ga alamarsu amma wani guri sai gaji an ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su za a tambaye su a wani guri sai kai an ce ba a tambaya wa yau mai izin layi shalu an zambi insun wala jan ko a ranar ba a tambayan mutum ko aljan mai aikata nan kuma an ce wa kifuhum innahum mas'ulun duk qur'ani ne kuma ba wai yaro da juna bane ma na wani lokaci a hawal ne a wani lokaci ba ma maganar tambaya wani lokaci kuma akwai tambaya ne to a hawal ne saboda haka qur'ani baya warware juna duk inda ka ji yayi magana akwai abin da yake ne saboda haka nan ana maganan kafurai ba za su samu ceto ba saboda ba su je da imani ba amma musulmi in ya je layi da aikinsa ya gaza wani zai taimake shi kuma ita zuriya din yuzlaqu alal usuli wal furu'i ana iya daukan ta ko ta sama ko ta ƙasa idan misali ɗanka ne ya fi ka aiki mai kyau zai amfane ka haka in babanka ne ya fi ka aiki mai kyau zai amfane ka ko ta ina ana amfanin juna amma da sharaɗin imani la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahda inda ka je da la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan kana da takarda na certificate na za a yi amfanin ka kamar misali yanzu misali a kasashe yanzu yadda muke yanzu misali a nan Najeriya sai aka ce maka wani babban mutum ya ce an ba shi bakan na za a ba da minista ka kawo wani ya bayar da sunan shi sai ka ce to kana da wani amma wanda za ka bayar ɗin ba ɗan najeriya ba ne ɗan nijar ne zai yiwu ka kawo sunansa ɗan nijar a bashi minista a najeriya za a bashi me yasa ba za a bashi ba ba mutum ba ne yana da karatu ba yana da dokta ne ba yana da phd ma za a bashi ba za a bashi ba ce ai ba ɗan ƙasar ba ne to haka in an je lahira inda akwai imani imani zai amfani ka in ka gaba a jawo ka ba baka da imani baka da imani saboda haka irin waɗannan ayoyin ya kamata dole an zo sai a nemo kuma yan uwansu sai a faɗa saboda a gane saboda wasu kan kange suke me yasa ake cewa wai annabawa za su ceci mutane ko waliyai za su yi ceto mana qur'ani ma yana ceto ko manzo Allah ya gaya mana ko igra'ul qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi qur'ani ma in kana yawan karanta shi kana yawan karanta shi in ka je lahira zai zo kawai cikin jama'a ya jawo kai ce wannan fa nawa ne ba wanda zai hana shi yana da ƙarfi ya ka zo ka wuce ka yadda kuke ganin yanzu a nan duniya ko wani wurin da in ka je ba za ka yi shiga ba amma wani zai iya shigar da ka wani ba zai iya shigar da ka wani zai zo da mutane da yawa ma ya shigar da su akwai misali a gidan shugaban kasa akwai wani in kana ta shiga a farko farko akwai inda za a barka ka wuce misali in ka shigo ko ka zo da wata mota hakan nan wanda ana ga kaman wal'ala ana ga ba a san waye wani na farko za a dan barka zuwa gate ɗaya biyu amma akwai gate na can wanda shi kan ba zai yi ba dole sai ka nuna takarda duk wanda za su shiga a gidan a ranar sai an rubuta sunansu a takarda idan wani ya kira ka zai rubuta sunan zai faɗa in an zo za a duba wane wane oke bismillah ka wuce wane wane ka wuce amma in ba sunan ka ba za ka wuce misali to amma za ka ga wani minista in ya ciko motoci ba motarsa kaɗai ba ba iya shi kaɗai ba har da suke biyo shi in ya zo kawai duk za a bar su me yasa saboda an san shi aka sani kai ba san ka to a lahira ma ana so ka san wani wanda aka san shi kyau tijjani ba san shi a lahira ba wallahi an san shi Allah da annabi sun san shi mala'iku sun san shi duk me yasa aka ce sai na abubakar ba zai karbi takarda ba shi ba al'umma wannan islama ba ne manzala ne bai faɗa ya ce a cikin wannan al'umma wanda za a fara ba shi takarda a nuna masa yi umar ne sai aka tambayi manzala to ina sai yana abubakar ya ce ha ba shi ai kafin na maina aljanna ya ce ma har ya fara bacci to me ya aka yi shige ba ba shi takarda ba me yasa an san shi annabi ya ce ai mala'iku suna ga za su ɗauke kai su kashe aljanna mala'iku ai yanzu mala'ikun suna tare da mu a nan duk abin da muke nan suna gani to sai yana bakar suna ganin sa kullum tare da manzala mai kuɗi ne fada amma har sai da ya dawo bayi da kuɗi yi ta bayar da kuɗin shi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum aka nemi abu ya bayar kullum aka nemi abu za a yi hijira ma ya kawo abun hawa guda biyu yace manzan Allah ga yace a zan da zan biya ka yace a kyauta ne ka zo komai yayi ta bayarwa yayi ta bayarwa wannan mutum shine za a bar shi ya zo a ce a bashi takarda wani takarda zai karba mai ya wuce wani kawai manzo Allah ya ce ana zuwa mala'iku za su ɗauki kai cikin aljanna to ana so a rike irin su siddiqi ne ko shehu tiddan ma siddiqi ne ke sa muka rike irin su siddiqai ne in ka rike su su an san su shehu ɗari kullum yana ba da misali ya ce tun shekaru da jimawa tun a lagos lokacin headquarter tun a lagos wata rana an yi sallar juma'a lokacin baban gida ne yake mulki da aka tayi an gama sallah za a shiga cikin gida to mutane sai wanda aka sani za a bar shi ya wuce ya zo zai wuce an ganshi da rawani kawai haka su suna gama da bisan shi ba sai sojoji suka tare shi sai wani babba ya ce a winoyi winoyi me ya faɗa mun san shi to in an san shi ya wuce shi kenan ya wuce to sai shewa yake cewa mu nemi winoyi ya ce ka nemi winoyi saboda alayira ma akwai winoyi ba Allah akwai wanda in yazo ya ce wani na san ka kuma shi ya wuce za a bar shi ya wuce wallahi haka ne yadda ka ga duniyar nan haka ne ma alayira kai dai ka yi ƙoƙari ka zama kana cikin musuluncin nan ka zama kana kan hanya yadda shi ibrahim ya gaya wani wata rana shi ibrahim ya tafiya a mota sai wani ya tsaye da shi sai ya ɗauke shi ya rage masa hanya da suka je aka sauka sai ce shi da allah alayira ma in ka ɗauke ni ka rage ni ya ce to alayira ma in ganka akan yadda na ganka yanzu akan hanyar nan ya ce alayira ma in dai na ganka hanya zan ɗauke ka me ne kan hanya shine ya ganka kana wannan abun da ake yi ai ya faɗa ma shi ibrahim ya faɗa fili ya ce ya ce mutane in dai suka tsaya akan wannan abun kasu damu alahira yana tare da su ya ce ku tsaya dai kan wannan sallolin nan da wannan wazifa da muke yi lazimin nan wannan ayyukan ku riƙe su shi ne a ganka kan hanyar kenan ya ce amma yanzu lahira kar ku damu ba komai manzala sa sallama ni ya san ni ya san shi ya ce laƙar faza a hababi janau garsa hubbihim متائيل برهام القديم المنفذ وقد قال ممدوه وإني مفوض أموري إلى برهام فهو المنفذ yace haka yace manzo Allah yace ni na fawal lamari na zuwa ga Barham ya bashi wannan go a yadi saboda haka in ka san shi zai amfane ka alayhi dan haka mu rike su hannu bibbiyu kar ayi wasa da su wanda suke tsorata mu da irin waɗannan ayoyin ba su san Qur'ani sosai bane su sun fara karatu suka fara wa'azi shi kuma karatu ana so sai ka tara kai da yawa kai da yawa sai ka zo ka fara karatu amma su sun aya ɗaya ko biyu ba zai yi ba dole sai ka hada da ayoyin da yawa ka ɗau irin wannan ka hada da sauran ayoyin duka ka faɗi ma'anansu amma in ba haka ba sai ka zo kana takaita mutane ka ce musu wai annaba ba za su amfani su ba waliye ba za su amfani in ji waye me yasa a nan mutane masu mulki masu dukiya suke amfana musu mai mulki zai iya kai ka inda ba za ka je ba me yasa ai yana da wani aswariti ne to alayiran ma ai haka kawai dai sharaɗin ka zama kana kan hanya kada ya zo zai ɗauke ka a ce ayya ai wannan baya sa ba musulmi bane yace shikenan ba ruwana da shi niwa inda zai faɗa ba kenan amma in kana cikin tawaga to wasu za su ƙarisa maka kawai sai su cikita maka hanya ka tafi saboda haka mu riƙe su saboda haka akwai ceto akwai ceto a lahira Allah ba mu ceton annabawa da waliyyan da muka faɗa da Qur'ani Allah ba mu amma akwai tabbas na'am
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين نعم waskurka ambata musu izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya jarabi ba masa annabi ibrahim da wasu kalmomi ya cika su mana an aikata an koya masa yayi aikin haji da su kurkurar baki aka ce da shaƙa ruwa da siwaki da aski gashin kai da na gashin baki da kuma yanke farce da cire gashin hamata da na al'aura da sauransu dai da kuma tsarki da ruwa an ce annabi ibrahim shine ya fara yin tsarki da ruwa kasan shi tsarki yi da ruwa a habbu ne ko aka ce ko shi aka fi so ne a habbu ilaina ko amma in kai tsarki da dutse yayi za ka iya zuwa kai wala kai sallah yayi amma wanda ya fara yi da ruwa shine annabi ibrahim alaihissalam to amma yi da ruwan shi yafi saboda haka shi yasa muke yi da ruwan sai dai in kaga mutum a cikin jeji ne ya babu sai ya ɗau foge yayi amma dai in kai da fogen ma yayi to wanda ya fara yi shine annabi ibrahim alaihissalam to wai ya cika irin waɗannan abubuwa da irin su kaciya da sauransu duka dai an ce shine wanda ya fara yi annabi ibrahim alaihissalatu wassalam shi ya fara kuma hawa kan mimbari yayi hudu ba shi ya fara rike sanda yayi hudu ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana koyi da kakansa ne annabi ibrahim lokacin da aka masa mimbari yake hawa yace kakansa shi ya fara haka rike kuma sanda ana hudu ba kakansa annabi ibrahim shi ya fara to irin waɗannan abubuwan ne ya cika su din fatan mu hala inni ja'iluka lin-nas imama sai Allah ya ce masa zan sanya ka ka zama jagora abun koyi a cikin mutane hala sai ya ce wa min zurriyyati ma'ana annabi ibrahim ya roƙa wa zuriyarsa su masu samu wannan abu sai Allah ya ce ƙara la yanalu ahadiyar zalimin ko ahadiz zalimin ma'ana zan ba wasu cikin zuriyarka amma a cikin zuriyarka duk wanda suka zama azzalimai ma'ana ba su yi addini ba suka zama kafirai to ba zan ba su amma wanda suka zama masu musulunci zan ba su wannan
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود نعم ولد أن البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاقفين وركع السجود وإذ كتنا مسو لوكتين لجعلنا البيت مكسنجا لكن لنا كأبا مثابة للناس يزما وجن داوان غمتاني مرجئا يفيبون إليه من كل جانب daga ko ina ana ta zuwa ana ta zuwa wannan ɗaki in ka je sai ga mutanen da ba taɓa gani ba daga gabashin duniya yammaci ne arewaci kudanci za ka je mutane ko daga ina suna zuwa suna amsa wannan kira da annabi ibrahim muka sanya shi kuma wa amnan amana ne za ka ga gurin yana da amana sosai idan ka shiga harami sai ga an ce kaman koma ka haɗu da wani wanda shi ne ma kashe mahaifinka sai ka ji ba za ka ji zafin abun ba saboda kana wani guri wanda yake mai aminci sai ga duk wanda ka gani a gurin kana son sa saboda amincin wannan gurin wata ka zo ko wata ki zo in an ce wata ki zo to umarni ne an musu umarni cewa su riƙi musallan min maqami ibrahim wajen maqama ibrahim din nan ya zama ana sallah a wajen ko kuma yace wacce ka zo ana bada labari ne cewa mutane su riki gurin a wajen suke yin sallah mana inda annabi ibrahim ya sa kafarsa ya taka din nan gashi nan a cikin wannan gilas din in kare ga har yanzu ga ga alaman tafin kafansa din mun gani ko jama'a din mun gani ga alaman gashi kafan shi a fili har yanzu nan in kaje zaka gani saboda annabawa yawanci sun taka dutsi kafansu yana fitowa amma in yashi ne ba a ganin kafansu irin wannan mu'jiza da ake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallama yawanci annaba Allah ya ba su to annabi Ibrahim shi ma yana da wannan abu to sai aka ce to su ringa yin sallah a wajen in kai dawafi nan zaka zo kai sallah raka'a wata ka zo maqami Ibrahim musalla wa hizna ila Ibrahim wa Isma'ila ubangiji yace sai muka yi umurni wa annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il akan su tsarkake mana wannan ɗakin an tsahira baiti lillahi na ce su tsarkake min wannan ɗakin saboda masu ɗawafi da masu tsayawa su yi ibada a wajen masu dukufa warruka sujud da kuma masu yin sallah suna ku suna sujud mana su sake gina shi asali an ce a wani kauli wani kauli an ce annabi adam ne ya sako da ɗakin daga sama wani kauli aka ce a mala'iku Allah ya turo suka fara gina bayan nan annabi adam ma da ya zo ya sake gina shi sannan annabi ibrahim ma ya gina sannan jirhumawa sun gina abdullahi bin zubair shi ma sake ginawa an yi ta giggina shi dai an yi ta giggina shi to wannan gini na wanda annabi ibrahim ya yi din da shi da ɗansa annabi ismail shine allah ke gaya mana anan bayan an yi dufana ginin kamar ya faɗi sai aka nuna masa alaman inda ginin yake sai ya zo shi wannan ɗana sai ya zo yana miƙa masa ƙasa yana ta ginawa to wannan dutsen da ya taka kafa nan ne makama ibrahim ɗin inda ake yin sallah raka'a biyu a wajen na warruka isuja
وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار نعم.
وبئس المصير na wa iz qala ka tuna musu wa iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ya ce rabbi mana ya rabbi ya ubangiji na ya roƙi allah ya ce idal haza haza baladan amina mana ka sanya wannan gurin ya zama gari ne wanda yake mai ainihin aminci mana ya zama yana da amana duk wanda ya shiga sai ya zama ya shiga cikin harami ne yana cikin aminci ba abin da zai same shi ba za a zo a kashe shi ba ba za a zo a masa wani zalunci ba kuma duk abubuwan dabbobi ma da suke wajen ba a farautansu itatuwa ma da suke gurin ba a cire 'ya'yansu saboda gurin harami ne annabi ibrahim ya roki allah ya mai da wannan harami maka ya zama harami warzuq alahu minas samarati kuma ka arzukta mutanen gurin da 'ya'yan itatuwa to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amsa ya ɗauko abubuwa na tsire-tsire wanda suke da'if a sham ya dawo da su wannan gurin sai ya zama na duk abin da kake nema na 'ya'yan itatuwa ana samun su a gurin in ka je yanzu hakan nan abin da ba a samu sai a wani lokaci kamar ko lokacin damuna ko lokacin kaza za ka same shi a makka a yanzu ko me an riga an jawo shi an kawo saboda wannan addu'a ta annabi ibrahim a.s. sai ya roƙa ya ce to ka ba wa man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira a cikin su ka ba shi wannan abu sai Allah ya ce lalle zai bayar ya ce mana zan bawa wa man kafara din ma fa umatti'uhu qalilan summa aqtaruhu ila azabin nar ubangiji yace zai azuta kowa a nan duniya kan musulman su da kafiran su amma wanda kuma ya kafirci to zan bashi dan jin dadi kadan ne a nan duniya daga karshe zan mai da shi in ya je lahira kuma yana cikin azaba wa bisal masir makoma ta yi muni to wannan addu'a ta annabi ibrahim ita ce allah ya amsa shi yasa kake ganin makka ta zama yadda ta zama din nan a cikin ɗan lokaci da lokacin da ya zo da farko ya kawo shi ɗan nasa ya aje da matarsa a lokacin gurin babu komai sai ɗakin allah kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana a ce rabbana inni askantu min zuriyati biwadin a ghairi zai zari inda baitikal muharram rabbana li yuqimu salata fad'al afidatan minan nasi tawi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ربنا إنك تعلم ما نكفي وما نولد وما فعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء to yayi ta wannan addu'o'i duk wannan addu'o'in su ne Allah ya amsa sai aka samu garin ya zama ya zama harami ga haramin Allah a wajen sannan ana addini a wajen sannan ga 'ya'yan itatuwa da duk abubuwa da ake nema ana samun su a cikin sauki saboda addu'an Annabi Ibrahim alaihi salam na'am
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نعم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم na'am waskur ka ambata musu idar fo ibrahim alqawaid min albayti lokacin da annabi ibrahim ya tsaye da ɗakin ka'aban nan yana ginawa da shi da isma'il ɗansa annabi isma'il suna yi suna addu'a suna cewa rabbana mana ya ubangijinmu taqabbal minna ka karɓa mana wannan gini da muke yi mana taqabbal minna bina'ana ka karɓa mana wannan gini namu innaka antas sami'ul alim hakika kai mai ji ne kuma masani ne mana ka karɓa mana wannan aiki da muke yi. na'am ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك na'am وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Na'am. Suna addu'a suna cewa rabbana mana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini laka ka sanya mu cikin mu ma wanda muka zama musulmai wanda muka miƙa wuya zuwa gare ka. sannan ka sanya a cikin zuriyar mu ma a samu al'umma wanda suke musulmai wanda suka miƙa wuya zuwa gare ka sannan ka nuna mana wannan abubuwa mana ka sanar da mu abubuwa na addinin mu da kuma wannan aikin haji din duka sanar da mu wa tub alaina sannan ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim ya Allah kai dai at-tawwabu ne mai karban tuba ne kuma ar-rahimu ne mai jin kai ne to zaka ga su annabawa kullun suna magana da Allah ba sa nuna Allah yana wani guri kaga dai nan gurin ai ba nan ne al'arshi ba go masu cewa wai dole sai an yadda Allah yana al'arshi annabawa in suna magana za ga suna ce anta kama na kaza kama na kaza mana sun san ga su gashi ga su gashi shi Allah ya fi karfin a ce yana wani guri saboda abin kaman kana so ka gaji yadda shi kenan to in yana bukatan guri kaza ba kenan zuwa zai ya fi karfin haka shi yana ko ina tabaraka wa ta'ala shi yasa in ka lura duk za ga annabawa suna magana da shi za ga suna magana da shi ga su gashi shi yasa annabi Yunus ma shi kan ma ba a cikin masallaci ba ba a wani guri ba a cikin kogi ma kuma a cikin kifi ma da a cikin ruwa da dare ma me ya ce wa Allah subhanaka ko subhanaka tubtu ilaika ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz kaga subhanaka sarki ya tabbata gare ka kaga shi bai ga kifin ba ba bai ga ruwan ba bai ga duhun daren ba me ya gani Allah tabaraka wa ta'ala su annaba su ba san kowa ba Allah kawai suka sani Allah suka sani ta to shi yasa su ba sa kai Allah wani guri shi yasa shi Allah yake cewa zai ba wa mutane labari ranar lahira saboda shi ba ga'ib bane fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ga'ibin za mu ba su labari da ilmi ranar alkiyama saboda me mu ma kunna ga'ibin ai mu ba ga'ib ba ga'ibai bane mene ga'ib da miri na ukun nan ko daman da mayir guda uku ne akwai damirul mutakallim akwai damirul mukadab akwai kuma me akwai damirul ga'ib akwai wanda yake magana akwai wanda kake magana da shi akwai wanda kake magana a kansa to shi Allah ba a dora masa wancan damiri na uku ya ce kar a sa masa shi ba ga'ib bane shi yasa duk abin da ya faru a duniya yace ranar alkiyama zai yi mutane bayani filla filla da ilmi to kamar an tambaye shi Allah kana nan ne kaga abun ya faru ne yace ai ni bana ina nan ai ba kunna ga'ibin aini ba ga'ib bane ina nan abinda ya faɗa kenan wa ma kunna ga'ibin to me yasa zamu kai shi wani guri mun yadda yana al'arshi amma yana nan maka yadda shine kawai fa a yadda yana ko ina amma sun ce a'a wa in mun ce ko ina to shadda fa wai har cikin shadda sai Ibrahim ya ce musu to bari in nuna muku ku gane cewa shadda ba shadda ne a gurin kowa ba idan shadda shadda ne a wajenmu ba haka bane a gurin kowa yace yanzu ka ɗauki tocila in ka ɗauki tocila ka haska cikin shadda ya ce wannan hasken da za gani za ka ga kashin ya taɓa hasken ko hasken ya taɓa kashi akwai wanda yake taɓa wani in ka haska tocila ka san shi wani in yama ba zai baka gane ba sai ya ta maka dai ya ta maka har da yadda za ka gane to ya ce ai Allah ya fi ƙarfin haka a wajenmu ne shadda take shadda amma a wajen Allah ina ruwansa ruwansa tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah yana ko ina kuma da zatinsa kuma shi ya faɗa ya ce walaƙar kalagnal insana wa na'alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nanu aqrabu ilaihi min hablil wari haka yace yace mu muka halicci dan adam kuma mun san abun da ransa yake waswasi a kansa sai yace kuma mu din nan muka fi kusa da shi fiye da jijiyar da take cikin wuyansa ba wai wuyan naka ba jijiyar da take ciki ta ciki ba ba ta waje ba yace to Allah yace ya fi ka kusa da wannan ya fi ka kusa da kai ma fa to yanzu mu a rashi muke ne ga munan ga kunan jama'a da yawa a rashi muke yanzu a nan ƙasa cikin masallaci gidan alhaji ɗalibi ko kuma Allah ce ya fi kusa da mu fiye da cikin jijiyar wuyan to he mu bar wannan karatun mu bi karatun wani wannan Allah ne fa yake magana ai Allah shi ya fi kowa ilimi ko dole in ya faɗa ko baka gane baka ce to na yadda abin da ake nema a wajen mu kenan akwai ilimi da yawa da ba mu gane ba amma mun yadda ne tunda Allah ne ya faɗa haka in manzo Allah ya faɗa ko ba mu gane ba sai mu ce mun yadda abinda aka gaya mana ke an ce idan Allah da annabi suka yi magana to abinda za ka yi ka ɗau imani sai ka tura ya zama shine na uku hankalinka ya zo na hudu amma in ka ce hankali ne hankali je kada Allah in ka gano na yadda in baka gano ban yadda ba za ka yi imani sai ka yi magana sai mutum ya ce ai hankali ba zai da wannan to ina ruwa da hankalinka ai Allah na ce ma ko annabi na ce ya faɗa sai hankalinka ya gane sai ka yadda sai ka ji mutum ya ce haza gairu ma'qul hankali ba zai da wannan to sai ya dauka kar ya ɗauka ma ai ba sai ya ɗauka ba saboda haka Allah ne ya ce shi yana ko ina kuma da zatinsa haka ya faɗa tunda nanu ya ce mai nanu zati saboda in nanu mutane suke magana sai a ce nunul jama'a ne amma in Allah ne ba sai a ce nunul azamatin shi kadai ne amma sai ce mun yi kaza saboda girman shi tabaraka wa ta'ala mun yi kaza mun yi kaza shi kadai ne tabaraka wa ta'ala saboda haka abun haka yake amma kullum wannan abun an yadda da shi kullum muka yi magana cewa ba haka bane ba haka bane saboda haka to gashi dai annabawa amma mutum yana neman ilimi ya ringa shiga Qur'ani ka ringa karatun Qur'ani za ka yi ta ganin abubuwan ga su a fili su annaba ba za ka taba ganin annabi zai magana da Allah wai ya kai shi wani guri a'a shi ya san gashi ga Allah ne ko ina ko a al'arshi ko a cikin ruwa ko a wani gari ko a ina ko a ina haka Allah yake tabaraka wa ta'ala innaka anta tawwabur rahim Allah kai ne mai karban tuba kuma kai mai jin kai na'am
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نعم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم annabi ibrahim ya addu'a manzo Allah sallallahu da aka tambaye shi me farkon lamarinsa yace bisharan nan da annabi isa yayi da kuma addu'an nan da kakana yayi sune annabi isa ya gaya mutane cewa wa mubashiran bi rasulin yati min badi ya ismuhu ahmad ko yace akwai wani manzo da zai zo a bayansa sunansa ahmadu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi sannan annabi ibrahim kuma ya addu'a ya ce Allah ka tayar da wani manzo a cikin wannan gari to wannan addu'an shine Allah ya amsa sai aka turo annabi Muhammadu sallallahu to shine anan ake gaya mana ya ce rabbana ya Allah wa asfihim rasula ka tayar da wani manzo minhum a cikin su mana min a cikin larabawa a cikin wannan gari na makka to wa qad ajaba Allah du'a'ahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya amsa addu'an annabi Ibrahim sai ya bada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa ma a cikin ƴaƴansa cikin jikokinsa ƴaƴan annabi Isma'il aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazlu alaihim ayatika wanda zai ringa karanta musu ayoyinka shine alqur'ani wa yuallimuhumul kitaba ya koya musu wannan littafin shine qur'ani wal hikmata da hukunce hukunce da suke ciki wa yuzakkihim sannan ya tsarkake su wannan kuma shine ma'arifa kenan shine wa yuzakkihim ma'ana zuciyar mutum za a tsarkake shine taskiya in ka ji an ce ilmu taskiya to shine ma'arifa abinda za a koya maka a zuciyarka ma'ana ka kadaita Allah shi kadai amma wa yu'allimuhumul kitaba shi kuma shari'a abinda ake karanta mana wannan littafin da muke karantawa shari'a ne a ce kai kaza kai alwala kai tsarki kai sallah kai haji kai kaza shari'a ne wai zakim kuma a zuciya ne a cire komai a zuciyar kai zama Allah kadai kake ganin girman sa shine wai zaki innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne al azizu mabuwayi mai kuma rinjaye kuma kai gwani ne a cikin aikin ka mana za ka iya ina roƙonka kai sai Allah kuma ya amsa sai ya bada annabi sallallahu alaihi wasallam na
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وبنجي تبارك وتعالى يتي ومن يرغب أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ba wanda zai kyamaci wannan hanya ta annabi ibrahim ita ragiba dama kullum idan aka kawo fili wanda yake nuna tabbatarwa to tana nufin ka karba in kuma aka kawo wani abu mai korewa to yana nufin kyamatan abun kenan ragiba fihi ko anhu anhu kaga in an ce anhu an kore ke an ce fihi kuma mana ana son abun ke to ba wanda zai kyamaci hanyar annabi ibrahim sai dai wanda ya jahilci abin da yake yi ba mana sai wanda ke da safaha wauta jahilci ake nufi amma in dai yana da ilimi din da aka ce masa annabi ibrahim to zai bi wannan hanya shi yasa kaga ana tawawansa yahudu suna cewa nasu ne nasara suna cewa nasu ne allah ya ce a duk ba naku bane shi na annabi muhammadu ne da musulmai annabi ibrahim ba namu ne amma su duk magana suke ba nasu bane dan sun zo a bayansa ne kuma ba sa bin abin da ya faɗa illa man safiya nafsa wala qad istafainahu fid dunya Allah ya ce hakika mun zabe shi a nan duniya kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira ma yayi cikin manyan mutane wanda suke salihai masu darajoji masu girma shi yasa ma aka ce za a kawo masa kujera shi ma lokacin da ubangiji tabaraka ta'ala za a yi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama a sa masa kujera ta nan sai a sa annabi ibrahim kuma ta nan wai saboda shi annabi ibrahim yana ta dama ta hagu kuma ta can ne ake wucewa da mutane a kai su wuta to manzo Allah zai ringa tarewa in ya ga nasa sai ringa tare su ana tafi da su aljanna annabi ibrahim yana da girma fa shi ma za a bashi kujera ta dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta hagu saboda ya tare in ya ga za a kai wani mutumin sa wuta zai ce a banda wannan zai ce mala'iku banda wannan wannan nawa ne a dawo da shi sallallahu alaihi wasallam na wa inna fil akhirati lamina sabiqin إذ قال له ربه أسلم na'am قال أسلمت لرب العالمين نعم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ma'ana lokacin da a tuna musu lokacin da a, ubangijinsa ya ce masa ya miƙa wuya sai ya ce na miƙa wuya gare ka ya rabbal alamin qala aslamtu li rabbil alamin yace hakika na miƙa wuya ga ubangijin alam ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya miƙa wuya shi yake bautawa saboda haka duk addinai da ake yi miƙa wuya ne in kai da ka miƙa wuya shikenan idan mutum bai miƙa wuya ba to shine bai zama yana da addini ba shi yasa duk wanda ka gani a duniya yanzu in baya cikin jama'an musulmi ka ce mar baya addini fa shi miƙa wuya ga manzo shine fa addini manzo Allah sai sallama ya zo baka bi shi ba to baka addini wani abu kawai kake kar ka ce a kana rike da addinan wasu a'a su ma waɗannan annabawan fa duk suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ya zo aka tara su aka je Isra'i da Miraji yayi sallah da su a nan a duniya a Baitul Maqdis bayan ya je sama ma ya sake ganin su har ya ba mu labari saboda haka duk wanda yake so ya zama yana tare da waɗancan annabawan to ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu kai ya mutar da mu akai mu tashi akai albarkacin sa sallallahu alaihi wasallam ala aslamtu rabbil alamin na'am وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب na'am يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون na'am to shi wannan islam din ma'ana wannan addini na miƙa wuya din shine annabi ibrahim da annabi yaqub suke wa 'ya'yansu wasiya akan kar su yi wani addini sai shi wa ausa ko wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yansa wasiya annabi yaqub shi ma ya yi wa 'ya'yansa wasiya akan wannan cewa ya bani ya ku yaya inna Allah astafa lakum ad-dina haƙiƙa Allah ya zaba muku addini shine addini na musulunci dinin Islam na miƙa wuya fala tamutunna kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna musulmai ma'ana kar ku yi kowane addini sai dai addinin musulunci na'am
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا na'am ونحن له مسلمون na to wai yahudawa ne da annabi ya karanta wannan suke ce masa wai annabi yaqub ai da ya zo rasuwa ya wa ƴansa wasiya su yi addinin yahudanci wai abin da ya musu wasiya kenan shine sai Allah ya ce to am kuntum shuhada a id hadara yaqub al maut lokacin da ya zo rasuwan kuna nan ne kun ji abin da ya faɗa ne iz qali banihi ma ta'buduna min ba'di lokacin da ya ce wa ƴaƴansa me za ku bauta a bayana bayan na mutu Kalu suka ce na gudu ilahaka za mu bauta Ubangijinka wa ilaha aba'ika Ubangijin iyayenka suwaye su ne Ibrahim wa Ismail wa Ishaq su ne mana addinin Allah wanda annabi Ibrahim ya yi wanda annabi Ismail ya yi wanda annabi Ishaq ya yi shi ne abinda ya musu wasiya a kai wani iri ne shi ne ilahan wahidan Ubangiji guda ɗaya wa nanu lahu muslimun shi muka sallamawa musulmi ma me yake bauta ubangiji guda ɗaya ko to shine addini tun daga farko har ƙarshe karka yadda kai wani addini in ba wannan ba in an ce Allah biyu ko uku karka yadda Allah ɗaya ne ai Allah ma ya ce law kana fihi ma alatu illa Allah la fasadata ai Allah mana wa'azi yace ku lura mana yanzu inda allolin suna da yawa ai da za a samu matsala ka duba mana ko masu kuɗi aka tara a guri guda akwai matsala wannan in ya magana na ci abaha wannan za a yi ba nawa kake da shi miliyan biyu ko to ni miliyan goma da ke sai wani mai miliyan ɗari ya taso sai zauna mala ba kai sake magana haka sarakuna ma in aka taru manyan sarakuna suka taru in wani karamin sarki magana sai wani wanda ya fice ce hawa kai kuma waye kenan in ina nan kai kai ma to ai Allah ɗaya ne shi yasa in yi ga dama za ga kullum yana so ayi ruwa ruwa za a yi in rana yake so rana ba wanda ya sai magana shi kaɗai ne mai iko dukkan mun nan bayi ne kowa ka gani bawa ne Allah ɗaya ne kawai guda ɗaya shi yasa a yadda da shi mun imani da kai Allah kai ɗaya ne tabarakta wa ta'ala na'am je تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون na'am sai aka ce to shikenan ai maganar ma ta kare idan aka faɗi gaskiya ba ku yadda ba tilka ummatun alkare waccan al'umma da ake magana a kansu ai sun riga dai sun tafi lahama kasabat abinda suka aikata na gare su walakum ma kasabtum kuma abinda kuka yi yana kanku wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma ba za a tambaye ku aikin su ba kamar yadda ba za a tambaye su aikin ku kowa da aikin sa saboda haka kai dai ka bi hanyar mutanen kirki kawai duk inda kaga mutanen kirki suke ka hada kai da su amma wanda suka riga suka tafi har riga an gama magana su shi yasa wata rana wasu mutane suka matsawa shekul asar wasu yayi magana akan su ibnul arabi su waye waye wasu mutane suna zagin suna cewa sufanci da suka yi ba addini bane sai ce musu wai me yasa kuka damu ne tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtu wala tasaluna amma kanu yam wancan sun riga sun wuce abinda suka yi na kansu kuma ku ji da naku ina ruwan tambayan wani saboda haka mu wanda kaga muna bin nan mun sa abinda suka yi mai kyau sai sa muke bin su wanda kuma bai gane ba to ya rike abin da yake hannunsa a rike abin da yake hannu wala tasaluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku aikin su ba to alhamdulillah alhamdulillah saboda haka in zaka bi ka bi mutanen kirki wanda muke da da tafiyar su su bayan mutanen kirki fatiha da salati alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki na'am mutum zai tafi a azumi na'am zai zai bar azumin ne ko kuma zai ya dauka ya sha daga baya eh abin da yafi kam yayi azumin shi yafi shine azima amma in ya ajiye ba laifi bayan ya dauka
ai ba ya dauka man dai yayi ne tafiya ko ko kuma ko ya dauka ma zai iya ajiye yana tambayar wato tun farko ya bai dauka ba kake tambaya ko kuma ya zai tafi sha wuya ya sha shi kake tambaya ko eh ne oke da ya dauka da ya tafiyan ne sai ya ga ba zai iya ba sha wahala zai zai iya ajewa annabi sallallahu alaihi da ya zo makka da mutane wasu da aka ce ai an aje zai iya ajewa ya zai iya ajewa amma tafiyan ba ta zama tana da nisa kamar da ake kasar ba ba dan kusa kusa za ka ce ba dan kusa ba bayan ka faru masu gajeren wani
ya wuce mai arba'in da takwas ne tafiya ne mai nisa alhamdulillah rabbil alamin آمين
اللهم صل على سيدنا محمد آمين آمين سبحان ربك رب العزه آمين.
والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم